بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu iya cewa darasinmu na nawa ne na biyar ko a zama na uku malam na bayanin faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarta wanda ya shirka da shi ya hada shi da wani a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana gafarta abin da bai kai wannan ba liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi hakika duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad iftara ithman azima hakika ya kirkiri laifi zunubi mai girman gaske malam yace fa idza sarafa al-abdu shay'an min al-ibadati li ghayri Allah idan mutum ya juya ya karkatar da wani abu shay'an komun kankantansa komun girman sa min al-ibadati dangane da abin da ake na ibada ga Allah ya juya shi ya maida shi li ghayri Allah ga wani wanda ba Allah ba ka du'a'i kaman addu'a wani bani haihuwa wani cece ni ko mutu ya shiga halaka ya ce shehu ko ya ce wane mutum ya juya wannan yana sane wal istighasati da neman agaji al istighasa shine mutum ya shiga wani yanayi mai tsanani sai ya nemi wanda zai fidda shi ya riga ya shiga ku gane bambancin isti'aza isti'ana da istighasa ina fata an fahimta istighasa mutum ya riga ya shiga iya wuya yana neman mafita isti'aza ga abun nan na zuwa bai riga ya faru ba amma kana tsoron zai zo ya faru da kai da ka tuna zuwan shi sai ka shiga tashin hankali isti'aza shine kake neman tsarin Allah kafin abin ya zo shi istigasa an riga an shiga kun fahimta sannan isti'ana kana neman wani abu ne na amfani amma bai samuwa sai Allah ya taimaka maka kana neman Allah ya taimake ka ka cimma abin da kake so bambancin guda uku na ina ga yana da muhimmanci mun bayani akan su haka takeice to shine wal istighathati da neman agaji ga wanda ya shiga cikin yanayi wan nazri da bakance bakance shine me mutun ya alƙawar alwashi ko alwashi me ake yin shi idan Allah ya mun abu kaza zan yi abu kaza haka ne kaman me misali in Allah ya sani wani a kawai kaman misali karkace wani naka nake son ji jeka jeka a a ba shi yake so ya kawo ba kamar in Allah sa na aure ta zan yi azumi bakwai a jere ka gani abin da yake nufi kenan ba da sakamakon baka gane mutanen ka ba ayin saurayi ne ba jarabawa ce ba jarabawa wanda ya je jami'a ke da mata ne ligi-ligi wannan sai abin nan in alhaji ne sai ce idan Allah sa ne hitin target kaza shine kaza to kwa da nashi ko to in mutum ce idan Allah ya mun kaza ko ya ban kaza zan masa nau'in ibada iri kaza da sharadin abinda kake neman ya halatta a musulunci abinda kace zaka yin shi ma ya halatta a musulunci kan mutum ce zai azumi ko zai sallah ko zai saukan Qur'ani a kwana uku ko makamancin wannan to malamai sun magana abin da yasa na tsaya kan annadru shine shi malamai na da magana a kansa asalin magana shari'a ne Allah ya halasta ga yana cikin suratul insan dangane da sayyidina ali radiyallahu an yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kenan ya halasta mutun yayi bakance da nassin alqur'ani amma suka ce tsakanin yi da bari wanne yafi wani nan ne malamai suka suka suka daddala bayanai ni dai ina goyon bayan dalilan da suka ce rashin yi shine yafi saboda dalilai biyu na farko sun ce kamar akwai sanya ma Allah sharadi a cikin bakance in ya baka zaka yi in bai baka ba walbani walbaka walhanani a kuka sani ba ce ba kenan Allah ya ba mutum zai yi in bai bashi ba kuma kowa ya tabare ko ya kuri yan wana fulani wai wani ya zo ya ce hai in dai hannun haihu sai ne azumi bakwai shi ya kosa ya haihu sai Allah ya ba shi haihuwa ya ce shi ke na ya fara azumi ana kwana uku sai yaron ya rasu ya ce hai hashe hashe abubuwa yau ne to sai na shira uku a azumin ramadana wato an zo ramadana in za a shirin da tara shi da shi da zai yi hukun da aka sa shi na a cire su a can tun aka tambaye ka ni'iman gani aka ce ka biya azumin ka uku za su biya su kansu shalid da katara da dukiyar ma shi ka takanta iyalin da Allah ya baka ai ba ka iya biyan ni'imar ba jama'a mun gane ko to wannan annadru suka ce gaskiya na farko kamar sharadin nan na daga cikin dalilan da yasa suke gabarin sa shi yafi wasu malaman suka ce kuma galibin duk wanda ya bakance sai ya sha wahala kafin ya cika bakancin so da yawa za ka yi bakancen ka kama ba komai ba ne sai lokacin cikawan ya zo sai ka ga wasu jarabawoyi kawai sun tara gabanka a kan abin da ka faɗa sai ka ga da ƙyar duk masu yin bakance yawanci da ƙyar suke iya cikawa da kunga kuma wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunciya addini Allah ka taimake mu wadhabhi kaman yanka yanka ga Allah kawai ake yi amma za a ce mutum wai siyasa ta zo za a yi mitin kaza ku tabbata an bizna jaki a wurin an kaza ba daidai bane wa ghairiha da wasu abubuwan ma da malam bai ambata ba yace faqadir takaba a'zamal mubiqat duk wanda ya aikata wannan faqadik taraba to hakika ya afkama a'zamal mubiqat mafiya girma abubuwan da ke halakar da mutum ma'ana abubuwan da ke sa mu mutum ya shiga gidan wuta Allah ka tsare mu wa akbaral jara'im kuma in mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya aikata akbaral jara'im mafi girman zalunci wa huwa shirk wa huwa shirk wanda shine shirka billahi ta'ala ga Allah madaukaki dole a ce zalunci saboda ba za ka iya biyan Allah ba ni'imomin da ya maka kuma ka dauki haƙƙin shi ka sama wanin sa ai ba azalimi kamar wannan Allah ya tsare mu wa amma qatlun nafs al-ma'suma dangane da kun ga ya kawo mana gabar ta farko kenan ko dangane da abin da ya shafi kashe rai ka tangaggiya fa hiya jarimatun shani'a wannan laifi ne shani'a mai muni ya ta'allaku haƙƙu habil ƙatil wanda haƙƙinsa yana ratayuwa ne ga wanda aka kashe, kun ga wancan na shirka haƙƙin Allah ne, wannan kuma haƙƙi ne na wanda aka kashe shi, allazi zalama nafsahu bi hadhal jurm na wanda ya zalunci kansa ta hanyar wannan zalunci dan duk wanda ya kashe wani shine ya cuci kansa ba wanda ya kashe ba don aka kashe an hucin da shi wahala wata ta'allaku bil maktul sannan kuma tana alaka ga wanda al maktul wanda aka kashe din alladhi uzhiqat nafsuhu wanda al qatil wanda ya kisa al maktul nan wanda aka kashe shi alladhi uzhiqat nafsuhu wanda aka salwantar da ransa bi ghairi wajhi haqqin ba tare da wani fuska na gaskiya wanda shari'a ta ce ai hakan ba wata ta'allaku bi awliya'il maktul sannan kuma tana ratayuwa ga waliyan majibintan wanda aka kashe aizan har wa yau in sun ce sai an biya diya sai an biya in sun ce sai an kashe mutum in na kisa ne sai an kashe shi yanzu jini yana hannunsu kamar da sai na Uthman ya faɗa sanda aka soke shi ko ya ce to shi jinin shi ya koma hannun dangi sai abin da suka ce wani hada ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam don guje ma irin wannan laifi ne ma ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa la zawalid duniya a ce duniyan nan gaba ɗaya ta gushe ta rushe babu ita ahwanu da akwai wani abu da za a ce an yi asaran shi mafi kankanta to da rasa duniya gaba ɗaya shi ya fi kaskancin rashin zama ba komai ba alallahi a wurin Allah min qatlin mu'minin fiye da a ce an kashe mutum mumini bi ghairi haƙƙin ba tare da ya laifi ba Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda ai ko ba ya sharhi ba ya fito wa amma zina kun ga ko dangane da zina kun san laifukan guda uku ne ko shi ma mallan yanzu ya dauko mana shirka ya gama da ita ya dauko kashar ya gama da shi yace wa amma zina dangane da zina kuwa fa huwa min ashaddil fawahish yana daga cikin mafiya tsananin alfasha allati tumradul qalb wanda suke lalata zuciya malamai suka ce tana da wahalar tuba Allah ka tsare mu wa tufsiduhu kuma take ɓata ran zuciyar mutum watul hiqu bil abdi kuma watul hiqu bil abdi wal mujtama adraran adida kuma tana sadarwa ga bawa da society al'umman da yake rayuwa a cikinta takan sadar musu da adraran cutarwa adida mai yawan gaske mutanawwi'a mabambanta juna ta taba mutunci ta taba dukiya ta taba asali ta taba komai ta shafe arziki duk tana yi inda akwai mazinata cikin mutane ko da kuɗi sai kaga ana wahala albarka ne Allah zai cire gaba ɗaya a dinga cin bakar wuya har sai an tafi lahira Allah ka tsare mana imanin mutanawwi'a tana taba nau'uka tana kawo cutarwa nau'i daban-daban imaniyatun wani cutar wannan imani ne annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda yayi zina baya yin zina san da yake yin zina alhalin yana mu'mini sai an zare masa rigar imani in ya mutu haka ya tafi wani wurin daban wa badaniya da na jiki cututtuka ga sanan iri daban-daban ko a ratsa inda aka samu su wasu suna da alaka da wancan wa nafsiya da tarai shine kekeshewar zuciya kekeshewar zuciya wallahi ina zaune a Saudiya wani ya zo kusa da kunni na biyu a kaman zai kuka ya ce dan Allah malan ka roƙan mun Allah ya sa in daina zina sai ji aka tausayi shi aka yana kuka sai Allah ka shiryar da bawanka abin na damun sa ya rasa yadda zai amma an fada ta su shi yasa wala taqrabul fawahish Allah ce kakka kusanta karka je kusa Allah ka tsare mu washima'iyya da kuma na, na, na, na gaba daya in an yi cutan in Allah ya tashi turo halaka zaka shafi kowa wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mala ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza zana ar-rajulu idan mutum mace ko namiji yayi zina kharaja min al kharaja minhu al-iman imani yana fita daga gare shi wa kana alaihi kuma imanin yakan koma saman kanshi ya kasance kadhulla kaman girgiji imanin yakan fice daga jiki ya koma saman kansa yana jira ya gama siyarsa sai ya dawo in ya mutu haka shi kenan dan tana ewa nan ne gaban karshe ta rayuwa fa idan qata'a idan ya yanke daga zinan ya gama raja ilaihi al-iman sai imani ya dawo jikinsa Allah ka tsare mu ka shiryar da masu wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisi na 4690 wa sahahu al-Albani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisin a cikin silsilata hadisu sahiha hadisi na 509 an gane ko wa qad haddara Allah malaci hakika Allah daukin sarki ya yi gargadi wa rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi gargadi min jami'il wasa'il daga dukkan wasu hanyoyi ya gargade mu sun gargade mu da mu dukkan wata hanya Allah ce tuqaribu bi hadhihi al-fahisha wanda take kusanta mutun zuwa ga irin wannan alfasha na zina aw takuna sababan liwuqiha ko nisantan duk wasu hanyoyi da za su zanto sanadiya na faruwanta ina da aboki da muke sana'an printing da shi na irin paper bag nan da mata suke yin aure in za su yi biki su wata yar jaka ta paper din na a sa abubuwa kaga an sa hoton miji matar ce kwalliya wallahi wani na shigowa ya kalli hoton sai yana ce ma abokin shi ya rantse da Allah sai ya yi alfasha da wannan mata bai santa ba kuma ya bi kwamfuta ya ga yaushe aka yi auren sai da ƙarshe ya ce mun malam wallahi sai da ya sihirin da ya yi fasikanci da matan nan kuma aka aka samu matsala auren ya mutu haka da sauransu amma asali wa ya ja su su ba suna ga burgewa ba ne shi kenan daga cikin matsalar da mata ba su sani ba wurin bayyana alfasha da tsaraici da tabarruji shine akwai mutumin da ya kallon hasada kawai ne ma mace na rantsai da Allah ta bi ta daidaice ta gama yau ciwo a je asibiti a iskanin kaza a kaza ke kika ja ma kanki tun saba ma annabinki a farkon lokaci tun saba ma annabinki a farkon lokaci Allah na ba duk wani musulmi kariya ne lokacin da ya kare imaninsa sharadin Allah ya baka kariya to ka kare imaninka in ko zaka saki imani to duk abin da baka tsammani na datti da wahala ai ta jinya a rasa gane me ya faru asalin abin da ya faru an tsokano Allah ne shine amsa asalin abin da ya faru an tsokano Allah ne ana da daman a tuba ana da daman a kafe ai taurin kai inna rabbaka labil mirsad Allah na madakata zai jira kowa kuma zai kai shine Allah ka shiryar da mu to shine malaika wannan yace faja'an nahyu ko nan ne faja'an nahyu alkulwatin rajul bil mar'a wannan ya sa ma hani ya zo a shari'ar musulunci dangane da alkulwatin rajul musulunci bai yadda namiji ya keɓanta a wani wuri bil mar'aci da shi da wata mata ba al'ajnabiya wanda akwai aure a tsakaninsu da ita wa an ibda'il mar'ati hakanan musulunci bai yadda ba da mace zantu tana bayyanawa me za ta bayyana shay'an wani abu min zinatiha na daga adanta illa illa li maharimiha sai dai ga wanda yake muharraminta ne kaman ƴaƴanta ko yayyinta ko ƴan uwanta mata su ma matan yanzu a kiyaye su ƴan lesbian yanzu sun tafi inda baka tsammani shafukan sunanan zaka ga kafafen sada zumunta kaza na taba yin lecture a jigawa game da abin da ya shafi wannan madigo din wallahi da naje ina bincike akan lecture zan rubuta lecture sai da hankali na ya tashi abin ya wuce duk inda kake tsammani ya wuce duk inda kake tsammani malami ne Ibrahim Daurawa yana maganin da suke kama mata ƴan madigo zaka sha mamaki har wanda kake ganin salihai ne duk ba su kai da yawan su kuma ga sunan wasunsu masu kuɗi ana sponsorin ɗinsu ta su lalata ‘yan musulmi. To, kaga wannan shi ne abinda malam ke magana a kansu, ya ce a nisanta, sannan bayyana ado ga mace yana da illa da yawa, ga hadisin imamu muslim, hadisi ne ingantacce. Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Sinfani min ahalin na, siffofin mutane biyu zan gaya muku, in ji ni annabi ‘yan wuta ne su, lam arahu ma qattu za su zo su wuce ba zan gansu ba ba zan rayu da su ba ma'ana bayan na tafi ne za su zo ba a zamani na suke ba ya kawo na farko ya ce akwai maza masu rike da bulala kamar bindin shanu suna dukan mutane akan zalunci kaga kidnapper suna sauransu duk suna shiga cikinsu ko azzaliman shugabanni in ji wasu malaman in shugaba ya zama azzalimi suka ce ya cika wannan sifa ko 'yan kwamboi masu fushi da fushin wasu ɗin nan ko a ce gyara gaba a daki mutum da bulala ko na abu kuma tsaga sarin gawa wannan duk zalunci ne annan sulasulun ya ce irin waɗannan mutanen da suke dukan mutane akan zalunci ni annabi na gaya muku ‘yan wuta ne su ya gama da maza ko sai zo kan mata ce wani sa'un da wasu irin mata da za su zo bayan na tafi kasiyatun a zahiri ga riga tufafi sun sa a jikinsu ariyatun amma tsirara suke tsirara suke ko dai ya matsa jikinsu ana ganin shaf ɗinsu ko kuma yi shara-shara ko makamancin wannan duk wani abu da zai ado ya motsa sha'awar namiji gare su Allah sallallahu alaihi wasallam ce karkatattu ne su daga tafarki na kuma suna karkatar da mutane suna jan hankali suna fitinan maza ru'usu hunna in kuka ga yadda suke fakin din kansu inji Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattara gashinsu ka asmatin bukt kaman tozar raƙun ya kaske fakin ɗin gashi su tara shi saboda su zamto fitina ga maza ya ce idara aitin muhunna ku sahabbai na da tabi'ai don ni ba na nan za su zo idan kun gansu fal'inu hunna ku tsine musu albarka fa'in na hunna mala'unat domin ko ku ba ku tsine musu ba Allah ya wakilta mala'iku su rinka tsine musu albarka. Wannan hadisin ku je ku duba sahihin Muslim, ku duba ingancinsa ku gani, wallahi hadisi ne ingantacce. Annan Sulasulam ya faɗi wannan. Illa iyaka abinda malamai suka ce, ba za ka kalli bace ta wannan shigan ka ce, Allah ya tsitsine miki albarka. Sai ka ce mata wance annabi ba ya ce masu irin shigan nan Allah ya tsine musu albarka. In ta je ta tuba ta tsira, in ba ta tuba ba ta shige. ko gane ba annabi ya ce masu irin shigar nan fa Allah ya tsine musu kaga kai na baka ce Allah in ta je ta tuba kila jahilci da yanzu ta tsira amma in bata tuba wata girman kai shikenan dama ina ruwanka ka ta ita ta jama kanta annabin ka yace kai Allah ya kanda ta Ahmad Ibrahim Bamba yana karatu wani yace Allah gafarta malam wai me yasa musulunci aka ce mu rinka kashe tsaka ya ce annabi ya ce mu kashe ta ko kai ya ce mu kashe kashe ta za mu yi mana la ta ji da kawo majina billahi wani yiwuwa dole man adalla walau kanu shi ne gaskiyar magana ya ce annabi ya ce mu kashe ta shi sa muke kashe ta da yau ya ce kai kanka mu kashe ka za ka kashe kalami ba wata matsala ina fata mun fahimta to dan wata ta yi abu ko wani ya zalunci wane eh wannan abin da kuke ba annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya irin wannan Allah ya tsine mai albarka yanzu kaga ka bar shi a tsakiya ya rage ya tuba ya tunkuda tsinuwa kai dai ka cika aikin annabinka abin da yace ayi nan haka yake to fatan mu shine Allah shiryar da kowa Allah kuma ya sa mu gama lafiya hakan ina ne jama'a sai ce wa an khuruji hako da kuma fita musulunci ya hani dangane da fita wadda mace za ta yi min baitiha daga gidanta muta'attiratun tana sanye da turare kuma ta sanya turaren nan ne liyajidan rijalu rihaha dan ma za su ji kanshin turaren da ta sa a jikinta wal amru bi ghaddil basr sannan kuma shari'a ta umurce mu da mu kame mu rintsa ganin mu ma'ana mu sauke ganin mu fa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa mene ku kalli ayan da kyau fa qul lil qul lil mu'minina wane ne qul lil mu'minati ne farko qul lil mu'minina maza da MCQ eh wace ce farko mu'minina maza kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sannan sai ce me a gaba wa yaqudu furujahum ya annabi sallallahu alaihi wasallam da kai mai karanta qur'ani ka ga ma mu'minai maza su sauke ganin su kasi ta daga kai su kalli ko ina a ko da yaushe wa yahfazu furujahum sannan su tsara farjojin su malamai suka ce rami ramuka biyu masu hasari kenan ashe duk wanda zai saki ganin shi me zai faru ba zai iya tsara farjinsa ba shine abin da yasa na tsaya akan aya fa'idar da malamai suka faɗa kenan duk wanda zai rinka kalle kallon banza to karshe za a samu matsala Allah ya shirye mu wal amru bi radd al basri da umarni da kame gani lil rijali ga maza wan nisa da mata da a gaba cewa qul lil mu'minati ko yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatakunna har zuwa karshe wa ghairi dalika min at-tashri'at da ma wasu abubuwan da ba ambata ba anan na daga shari'o'i in an ce shari'a shine abinda aka ce ayi ko a bari gurbin doka thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun saka akan wani gurbin doka muna sanya ka kai wani abu muna cewa ka bar wani abu mun ce da kai hafizu ala salawat wa aqimis salata ko ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila kun ga wannan an sa shi ne umarni ne ko wa amma wa amma war rujza fahjur kun ga wannan hani ne gumaka nisance su kun ga an hana shi wannan shine shari'a a sa ka wani abu ko hana ka wani abu to shi da nake nufi yace da in wasu wurare da a musulunci aka ce mu wasu abubuwan ko mu basu ya Allah duk abin da ka samu mu Allah ka ba mu ikon yi wanda ka hane mu Allah ka nisanta mu da shi shine malaci ar-rabbaniyya irin wanda ubangiji yi umarni da shi kun ga yi amfani da kalmar rabbu anan bai ce ilahiyya ba sai ka rabbaniya don ka gane zurfin ilimin malam saboda in aka ce ar-rabbu shine wanda ya halitta yake juya halitta yake sarrafa ta to shi fi cancanta amfani da shi anan saboda wanda ya mallaki halitta shi ke da ikon ya sa ta ko ya hana ta ina fata mun gane hikima Allah ya taimake mu allati tahfazul mujtama irin waɗannan abubuwan da suke tsare suke kare society mutane bin hadihil kabira daga auka wa irin waɗannan ne laifuka da muka faɗi wa ma zaka ku tuna yan wa musulmi wannan fa bai kasance ba illa li khuturatiha sai dai irin hatsarurrukan da shirka da kashe rai da zina suka kunsa shi yasa aka yi ta haka shi ma shi yasa ku ga ya yi dogon sharhi kaman babu babu siffan da aka yi ma dogon sharhi kaman wannan wasu'i menene yace a gaba wasu'i mughabbatiha ko da kuma mummunan kamunga da irin mummunan sakamakon da Allah yake ma waɗanda suka yi wancan wa ba'da an zakara Allah subhanahu wata'ala baicin Allah mai girma da daukaka ya ambaci ba ibadihi li hadhihi al-kaba'ir cewa bayinsa sun nisanci irin waɗannan manyan laifuffuka as-salat guda uku aqabaha bil wa'id sai ya biyo bayan waɗannan laifuffukan cewa duk wanda ya aikata su a ƙabaha sai ya faɗa a ƙarshen laifuffukan sai yi magana ya rufe maganarsa bilwa'id da gargaɗi da jan kunni da alkawari na narkon azaba shine alwa'id akwai alwa'adu akwai alwa'id alwa'adu shine alkawarin rahama kun gane ko alwa'id shine alkawarin azaba yi alkawari wa'ada Allahu allazina amanu minkum Allah ya alƙawarin rahama ga wanda suka yi imani a cikin ku kun gane alwa'du alƙawarin rahama alwa'id alƙawarin azaba to shine yace sai Allah ya rufe ƙarshen magana wanda ya shirka ko ya kashe rai ko ya zina a ƙarshen maganan sai yi alƙawarin narko na azaba ya biyo baya liman fa liman qarafa hadhihi dhunub ga wanda ya aikata waɗannan zunubai bil azabi shadid da cewa Allah ya alƙawarin zai masa azaba mai tsanani al mudha'afu wanda ake ninninka azaban fi jahannama autan jahannama wal iyaz billahi malai ce muna neman tsarin Allah daga wannan azaba qala azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yace wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ku sake maimaita mun so mu ji kokon rike wanne ne na farko shirka na biyu kasharai kwarai na uku zina to Allah ya ce duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan ukun yalqa asama zai haɗu da nauyin laifi nauyin laifi a ayan gaba sai ya fassara menene nauyin laifin dan mutum ya gane me ake nufi da kyau sai Allah ya fassara ta da cewa yudha'af lahu al'azab ai nauyin laifin nan shine za a ninninka masa azaba ne yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa yakhlud kuma zai dawwama a cikin wannan azaban muhanan yana kaskance wannan ko kun san cewa sai da malamai suka kai suna tattauna cewa duk da an ce mai manyan zunubai bai dawama a wuta akwai barazanan wanda ya kashe rai ko wanda ya zina shi zai dawama a wutan jahannama akwai magana mai karfi da wasu malaman sun tafi akan wannan ra'ayin dirran da ake ba a dawwama a wuta duk laifin ka ba irin da ba a dawwama a wuta da sharadi kai zanto kashe rai ne ko zina ne shi saboda Allah ya ce wa yakhlud fihi muhana ai za su dawwama a cikin sa to duk abin da ka ji ala kiki kikin za a dawwama ko ba za a kai ka san ba abin da ya kamata mutun yayi ba ko ba za a dawwama ba wanda shine abin da nasoci suka fi yawa akai amma dai hatsari ne kan ba ƙarami ba Allah kai mana katangan ƙarfi sun masdafna jalla wa'ala daga bisani sai Allah malaukakin sarki ya keɓance yi togaciya istitna shi ne a tsame wani abu daga cikin wasu sai Allah ya tsame min hadhihi wa'id dangane da wannan alkawarin azaban da yayi ashadid mai tsanani ya tsame waɗansu wanda su ba za ta shafe su ba su wane ne waɗannan wanda da suna cikin laifin amma yanzu ba za ta shafe su ba sai ce shi ne man dukkan wanda da yana cikin laifin amma sai aka wayi gare badara ya yi gaggawa wasara'a kuma ya yi hanzari ila tauba zuwa ga tuba wanda yana cikin yana zinan yana kaza yana kaza sai maza ya tuba ya bar wannan kamar yadda muke fatan waɗanda za su iya jin wannan narkon kuma suna kashe rayukan suna sace jama'a su ji tsoron Allah su ma su saure su tuba saboda suna buƙatar lahira fiye da duniya suna buƙatar rahama fiye da miliyoyin da za a ba su za a je kasuwar da ba a maganar miliyoyi maganar wuta da aljanna ake za ka so ka shiga aljanna ko ba ka bane zai so Allah ya masa rahama za ka bar matanka za ka bar 'ya'yanka ai suna nan a raye su ma za ka so su shiga rahama to don me ba za ka tuba ba in kai fushin gwamnati ta yi maka kaza to kai kuma ka kai ma Allah abinda shi ma zai fushi mana sai ka ji tsoron Allah sai ka tausaya ma bayan Allah sai ka koma bauta ma Allah wannan imanin ya fi maka kuɗi amfani wallahi ya fi maka kuɗi amfani duk abin da za a baka a duniya za ka tafi ka bar shi amma za ka so bayan ka ‘ya'yanka su zama mutanen kirki su ji daɗin rayuwa ka je ka samu aljanna to gaba ce da ya kamata kai ma ka ji tsoron Allah ballantana ka kama wanda ba shi ya maka laifi ba shi ma neman tuwo yake abinci ya fita nema ka tsare shi ka daure ka kashe ka buge shi ai ba za ka so mala'iku su maka abin da kai mishi in wani ya maka laifi ka je ga wanda ya ba laifi mana shi mai laifi shi wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a kama yaro a kama mace a kama tsoho a daure a nade ya kamata a yi tunani a ji tsoron Allah wannan tsoron Allah yana da amfani a gare ka yana da amfani ga zuriyarka Allah shiryar da to shine anan malam ya kawo yake cewa wanda ya gaggawa tuba zuwa ga Allah min hadhihi kaba'ir ya bar waɗannan liman yallefuka wa anaba ila rabbih subhanahu wa ta'ala kuma ya koma zuwa ga ubangijinsa mai girma da daukaka wa raja ilayhi koma wurinsa Allah ka ba mu ikon kamantawa liyanala al-afwa wal ghufran dan ya samu rangwame da gafara mal istiktari min al'amali salihah kuma mutum ya zanto ya yawaita ayyuka wanda suke nagari wa anwa'i ta'at kuma ya yau'anta nau'ukan da'a wani bai da ilimin da zai iya koyarwa yana da dukiyar da zai sadaka ko wani bai da kudin bai da ilimin yana da karfin da zai ibada sai kiyaye sallah ya kiyaye sallan dare ya ta azumi ya ta roƙon Allah to wannan sune nau'ukan da'a allati tuqarribu ila ar-rahman wanda suke kusanta mutum zuwa ga Allah mai rahama litartafi'a darajatahu 'inda rabbih domin ya daga darajarsa a wurin ubangijinsa ya zanto darajarsa ya daukaka a wurin ubangijinsa wata tabaddala sayi'atuhu kuma ya zanto an cire munanan ayyukansa an canza su hasanat sun koma lada an bashi kyautar su qala subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yace illa man taba duk da nayi maganar wanda ya shirka da wanda ya kashe rai da wanda ya yi zina zan sa shi a wuta a cikin kaskanci tare da haka kusan da cewa na tsame na cire illa man taba sai dai wanda ya tuba shi ya tsira wa amana ya kyautata imaninsa wa amila salihan kuma yi aiki nagari fa ula'ika to kaga irin waɗannan menene al'amalu salih al'amalu salih shine mutum yayi aiki domin Allah domin Allah sannan kuma yanda Allah sallallahu ya koyar yana da muhimmanci burke wannan dan kada wani ya je ya saci kudin mutane shi zai ta sadaka da su a'a na farko dole kai domin Allah don Allah za ka yi na biyu yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba yanda kai ranka yake so ba to shine Allah ta'ala ce fa ulaika duk wanda ya irin wannan alƙawari na ni Allah gare shi shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat da sannan Allah zai musanya ya juya munanan ayyukansa su koma hasanatin kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai to me shawara ku matsala daya yanzu minti 31 ya kamata ya kai ko minti 40 saboda in dai musamman sunna TV ko su za su sa wannan karatun in yi kasa da wannan lokacin ba za su sa wannan ba awa daya daga wata malam ko don ka shigo a maka na bai kace yalaji mu garisa to tunda muna da dan saura ko to as-sifatu sadisa sifa ta shida daga cikin sifofin mu'minai shine bu'duhum an majalisil batil wal munkarat bu'duhum duk mutumin da yake mu'mini nagari za ka tarar da shi yana da nisanta an majalisil batin ga nisantan wuraren zama na barna ko laifuka shine albatin duk mutumin kirki zai zaman da kali ka tambayi mata unguwa ka ji sun ce ai mu inda ya hudu tai ba mu iya bin layin nan gara dai mu je mu dawo kafin su zo su zauna su wane samarin layi samarin layi wani wata ta wuce ce wallahi wannan takalmin a akwatin auren yayanta aka sa da ni aka siyo takalmin ka ji mutumin banza wallahi ni na san wannan takalmin da ke kafar ta ce nan akwatin auren yayanta ne a wuri kaza aka zo kai kaza ma aka siya in ka musa mu je shago a tambaya ka ji tabewa wannan ba hari ne na gari ba hari ne na gari ba na mu ji abin da Allah zai faɗa a gaba to nisantan irin wannan ka zauna a wuri wai a je a buga kwallo minti 90 a zo a yi gaddaman awa uku duk da kai ga ƙur'ani nan ba karantawan kirki kake mai sama in ka iya karantawan baka haddace shi ba ga zaman da za ka yi a kabari ga duhun kabari na jiranka yanzu a ce kabari bai da wani azaba kawai sai wannan ruwan saman ya zuba ya jika gawan mutum bai isa azaba ba ta jiki kaɗai ballantana ta ruhi tsayuwan kiyama na jiranka wancan tambayan da annan sulasa ya ce kafarka ba za ta wuce gaban Allah ba sai an tambaye ka duk ka manta da waɗannan ka dawo daga hiran kwallo sai hiran izzan so sai arewa 24 sai batun duniya iphone 13 mota kaza shikenan kwatsam kuma ka ji an sa likafa ne an rufe ka an gama ba abin da za a fasa wata mai zuwa ma za a fitar da wayan da ba za ka san an yi ta a duniya ba kuma an wuce ka sai me to su muminai salihai suna nisanta wurin zaman banza ba zaman banza ko dan uwanka dalibin ilimi ne kan kun cika hira kace musa littafi musa littafi mu yi abu kaza bana in kun gaji da karatun to ku fita ku zaga unguwa mana ga wani kasuwanci ya kamata ku fara yi wai daga farkon layin can zuwa kan titi shago nawa ne ake yin kaza inda za mu samu dan dubu talatin ko kaza zai iya wami kaza ko ba zai mu dan je mu gani mana ya kamata irin wannan ne kake amfani da lokacinka in kai karatu ka gaji kakka je wai zaka yi hiran kwallo zaka yi kaza hau mashin je kaza ai ga shoprite can ana yi a murtala square ba haka bane baka da kuɗin kama ko ka siya to akwai karamin kasuwar da kila za a iya yi ko da ta kafaɗa ce ka karba ka siyar ka haɗa shago kai ma ka tada wannan shine tunani amma wani ya canza mota wani ya zama kaza wani ma yanzu wai jarida ma yanzu an yi jaridan kwallo jaridan kwallo wani takalmin shi kaza ne kulob kaza ta siye shi kai kuma uban talauci kamar kashe ka ba kuma sana'a ba tunanin abin na sha gaya muku a unguwar sarki yau na ma faɗi wurin a unguwar sarki na wuce nema wani sallama wallahi yana karanta jaridan kwallo bai ji sallama na ba da tadabburi yadda ka tsaina suratul baqara kawai tunani yake har na je na karɓo wankin hula na dawo sanda na dawo ya gama karanta fejin ne mai sul'a ga wata malam kwana biyu mun daɗe na ce a ba kwana biyu ba ko binti goma ba a yi ba ce ai to ai mun daɗe ba ma ba na ce yanzu na wuce ya ce wallahi ban ji ba na ce ai ba za ka ji ba saboda kai asarar duniyar ka da lokacin ka yake abokina ne na kausa sami shi harshe in abokinka ne ba laifin kai masa haka na ce abinda Allah ke neman ka da Qur'ani shi ka tsaya kana ma wannan jarida yace kuma wallahi haka ne nace ga asaran kuɗi kila baka taɓa ba da sadaka a masallaci na wannan kuɗin jarida ba in siya kai ce kullun sai na siya daily basis sai na siya nace to inda gulab din masallaci kake canzawa da kuɗin ladan ka nawa ne je ka ga masu hikima ki Hilton hotel din da ke kusa da Ka'aba akwai wanda ya siya bene gaba ɗaya hawa gaba ɗayansa ya ce gaba ɗaya shi fitullun masallacin Ka'aba za a rinka kai ma kuɗin bai buƙatar ko sisi duk kuɗin da aka samu ka a rinka canza ma ɗakin Allah fitulla da shi kai kuma kana nan kana narka abin da Allah subhanahu wa gune min ju yan uwa musulmi mu'minai ba su zama wai a ce ga majalisin hiranka wannan ba taka bace wai hiran duniya su je su yi abun su sai abun su mu namu haddasana haddasana eh haddasana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce in an zo duniyan ka je ka shakata ta halal ka je kai sana'a ka koyi yanda ake sana'a shi ma cinikin da zaka yi dan ka tsara mutuncin ka lada zaka samu in kai da niyya kai kaza kai kaza amma wai a ce wai ka kosa ka dawo makaranta ai za a hada a majalisa wannan shirman banza ne mutum magidanci da kofin shayi a gaban gida wai ana zama awa kaza ana dafa shayi me me amfanin shi ka jira mana ka je ka huta a kabarin hutu zaka yi kai aikin zaka huta a kabari mana in ma abin ya muku zafi dai ku dauka a haka amma ni na san Allah ne ya faɗa mala yace qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace walladina la yashhaduna zura mu'minai salihai su ne waɗanda ba sa shaidan zur ba su faɗi ko su aikata abin da ba haka Allah ya ce ba shi ne shaidan zo wa idamar rubin lagwi haka nan idan sun shuɗe sun wuce da ana yashashiyar magana marru kirama sai su wuce suna masu karamci ba za su tsaya a yi da su kun bance magana ana ta yi tattauna abu kaɗa ba mu ganka ba to ai ka san matsalar ne ban da lokacin kazan nan ya kaza ai ina ga inda ku za ku iya ku yi kawai amma dai ba zai yiwu bane ba lokacin shi me yasa kabari muke gyarawa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ai duk dan adam bai da gidan da zai zauna sai wanda ya gina makansa kafin ya mutu duk wanda ya namijin kokari ko imalu fa sayarallahu amalakum wa an laysa lil insani illa sabiqu ila magfiratin fafirru ilallah wafi zalika falyatana wannan mu sune namu kawai ga inda Allah ya ce mu tafi na baka ne naka zauna sai inda kai mu aiki ga nan za a tambaye ka rayuwar da ka tsufar a me ka karar sai ka je kana shirme kana zagin mutane dan siyasa kaza in siyasa za kai ka fita kai siyasa mana ka zama dan siyasa da gaske kai siyasar ka amma kai ba dan siyasan ba sai uban zagi kuma me amfanin shi in za ka yi ra'ayinka a siyasa ka yi ra'ayinka ba wanda yana da kana da yanci amma ka zauna kai ta hiran wani ana zage-zage da kai ana rikici ba da wani amfani ba da wani amfani in za ka yi siyasa ka kaje kai siyasa mai tsafta mu ma muna so a samu mutanen kirki a siyasa muna so duk da mu mun zaɓa mu kanmu abin da ba shi ba amma dai ba mu kyamata ko muna goyon bayan waɗanda suke da ra'ayi su yi abin su Allah ya taimake mu Mala ya ce wa min akhlaqi ibadir rahman yana daga cikin ɗabi'un bayin Allah mai rahama wa jamili sifatihim kuma yana daga cikin kyawun siffofinsu annahum zaka tarar da su bayin Allah nan yunazzihuna anfusahum suna tsarkake kawunansu an huduril majalis suna tsarkake kawunansu ta sanadiyan barin halartar wuraren zama allati ya'ummu fiha almunkar wanda abun ki na shari'a ya game da kaje wurin kasan kawai zaka tadda me ake yi kuma mummunan ɗabi'an masu zaman majalisa za a zauna a zagi wani da kai kana tashi kai ne next topic wallahi duk kusan masu zagin wasu a majalisa tuma suna zagin junansu wani ya taba cewa malam ina nan zuwa na kosa ne zaman las a tashi nace ban gane las a tashi ba ita kaidan majalisar mu don da ya tashi shi ake komawa zagi to ina jira ne kowa ya gama tashi san mun gama zagin kowa ni kadai na rage sai in taso kai ka ji bala'i sai ka ce wani kiyamun layi annan tabewa ne ba daidai bane wa yagmaru hal batil sanai zamto barna ya nutse ya nutse a cikin irin wannan majalisin wallahi muharram da wasanni na wargi waɗanda aka haramta fa qawluhu azza wa jalla dan haka fadin Allah mai girma da daukaka da yace walladina la yashhaduna zura ma'ana abin da yake nufi ai sune waɗanda la yahdharuna zur ba sa halartan abin da yake na ƙarya wal batil da barna wala yamshuna majalisahu kuma sannan ba sa rufawa ko zuwa irin wuraren da ake zama dan wannan wala yusharikuna ahlahu kuma ba sa tarayya da irin waɗannan mutanen dan matsalan zaka ce to ani ban zagin karshe sai wani ya dauko wani shari'a ce malam ko ba haka bane sai ka ce gaskiya fa haka ka fada shi ko gane ba karshe sai ka wayi gari kai ko wasu mutane biyu ne ni dai ina da wata siyasar rayuwa ko mutum biyu naga suna sabani dukkan su ina kyautata musu zato ko ban shiga sabani in dai na san zan shiga to na tabbatar ina da tasirin da zan yi sulhun kawo gyara amma duk abin da na san ya fi ƙarfin in iya gyara shi to ko shiru zai yi ba zan taɓa yadda wani zo ya ja ni koma bayan shi kuma yana ga haka ya fi kubutar mutum da mutuncinsa da imaninsa in ba haka ba sai an waye gari ne ce ko ai kaga kazan nan da ya yi kaza shi ma ai da kaza ne sai ka ce eh to ai amma to eh haka ne kaga ciwonka haka ne ko ba lalle ne ya zama haka bane ba lalle bane ya zama haka bane sahabbai suna nisantar irin waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu fayadkhulu fil ayati sabiqa dan haka zai iya shiga cikin wannan aya da ta gabata al majalisul qa'imatu alal ma'asi irin majalisin da ake kafa shi a tsaida wani majalisi ana yi alal ma'asi akan sabon Allah wal asam da laifuka kal ghiba kaman aibanta mutane menene ghiba zikru akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da bai so ba fa bai da abun bane ba bai da shi ba ne amma bai so ne kun gane wani a ci a dogon nan da gaske kila halittarsa yana da tsayi amma bai so shi a kira shi da wannan sunan to in ka faɗi wannan a wurin Allah ka yi mummunan laifi ka yi mummunan laifi kun gane mamancin shi da annamimanci shi wancan annamimanci na da na faɗa wanda ake musu azaban kabari suna iya yin ƙarya don su haɗa fitina su faɗi abin da babu shi shi kogi ba akwai abin ma ba babu ba amma kuma mutum baya so dan uwanka musulmi yana da haƙƙin abin da bai so karka kiraye shi da shi to shine Allah yace kaman giba wan namima ga annamimanci mun yi ta dazo was sukhriya da izgilanci a ya malam in ka ji ta da mawa an kaurara lamun din nan eh wata da kaji ya malam ka san ya burge mu ko kai su malam kenan irin ƙarya kuki ko ganewa yana yayewa a ce shek ko kala da sauransu to irin waɗannan abubuwan kar mu ce rinka yin abin da zai zanto isgilanci wal istihza duk kusa abu ɗaya ne wal kadib ko yi ma mutane ƙarya wal ghina ko waƙoƙi ga sunan yau duk sun cika wayoyi wa mushahadatul munkarat da kallon abubuwan da shari'a ba ta so wal fawahish da abu kallon abubuwan da su iya kaiwa zuwa ga zina shine al fawahish allati tu'radu fi shashatil talfaz wanda a yanzu ga sunan ana bijiro da su a channels channels na, na television wadizatil jawwal da kuma na'urori na waya wanda duk ga sunan ko ana downloading tun ana zuwa shago a sa a memory yanzu downloading ma ake mutum za a bi shi da su wa ghairi zalika da ma wasu wanda ba mu ambata ba wanda zai iya yiwa kai ka tunato su da kanka malam yace wa yadkhulu fiha zai iya shiga cikinsu المجالس القائمة على ترويخ الأفكار أسامر دا وان مجلسي كوي وان دا أكي رينان أكي موسر دا الأفكار تناني المنحرفة كركتتن تناني irin nau'alan na 'yan daɗi a ranar duka suna social media kun gani a buɗe wani group ka jana'a ya za a ce komai Allah a ta a kawo hakika ko ka ji ga ƙasan hausa ƙasan musulmi wani ya ce in kaza kaza ya faɗi aibi ga annan sulasu ne ce ta sanadiyan shehin su taka wuyan ya faɗi sunan annan sulasu to asali ai rainan tunanin akai ba zai iya wannan rana ɗaya ba canja tunanin ne a faɗa mai aikari a kaza a kaza a dabara shi ne to zama a wuraren da ake karkatar da tunani da kaji ni wani dattijo ya taɓa wani wata nasiha ya rasu wallahi amma har gobe ina girmama nasihan ya ce ma 'ya'yan shi 'ya'yan shi abokanmu ne ya ce kai ku zo ku je ku je wurin kowane malamin sunna ku yi karatu amma duk malamin sunnan da kuka ji ya fara zagin malamai ku tashi a wurin kaga wannan ba garaman abu ba duk wanda ka ja fara kama malamai na sunna ya zazzage su ya ce to ba ilimin ka ba zai albarka ba ka tashi a wani kuma gaskiya ne ba maganan zagin malamai ba ne zagin jama'a ma in general ba abin yi ba ne abin yi ba ne sana'a ce ta banza a in wani na yi kai masa nasiha wanda za ka iya ka hana abin da ya fi karfin ka kawai ka tashi a wani ka tashi kawai ka bar musu wurin baka ciki an san baka ciki kai ba dan wannan kwamitin bane in an zo wani kwamitin na alkhairi a neme ka amma wannan a baka da rajista wallahi ka hakura Allah ya tsare mu sai ce wal ara'il fasida da kuma raino a motsa ra'ayyuka wanda suke na barna a ce gender equality what man can do woman can do da suka zo suka ce even more better kai har gaba ba wata wai wa'azi fa za ta aka ce a kin tambaye shi ne ta ce aina ci dubu ka rasa me za ta je yi to me za ki je ki ce ma masu wa'azin dan Allah mijinki ya ana kin ce kin bi karfin shi to su kuma ki je ki ce musu ne akan me za ki musu wa'azi su ma mazajen su biyayya ai ku san wani abu daya kalmomi suna tasiri idan zuciya tana da gaskiya amma in dai zuciyar mutum ba ta da kyau zai shekara faɗin abu wallahi ba lallai Allah ya samu abin da yake faɗa albarka ba lallai ba ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam da kuka da yayi magana ya kama zukata a jiya da yau gaskiyan imaninsa da sansa ga Allah haka nan sahabbai mun sha faɗa sahabbai za su je garin da ba musulmi ko ɗaya su kalli gari su ce ku zama irin mu kawai da a musulunta saboda maganar da suka yi kalmomin ne nasu tasirin na Allah ne to ya laika sami mutum ya sami yarda Allah kuma da sabon Allah ai sabai sun ce abu ne da bai yiwuwa haka sabai suka faɗa sun ce bai yiwuwa shi Allah ba a samun yardan shi ta hanyar saba ne shin kana sai yardan shi ka bi shi Allah ka shiryar da mu da su baki daya wal a'malul mubtadi'a ko majalisin da ake yin ayyuka na bid'a min du'ati sud wa dalal daga malamai mabarnata da bata ويدخل فيها أيضا har wayo zai iya shiga cikin ta almajalis allati tuqamu fiha a ayadul mushrikin wuraren zaman da za a rinka yin idi na mushrikai happy birthday a ce an yi taron badan wani shekaran shi 57 shi ne kamata yawaita istighfari wa ana mishi murna ai kaga da matsala wal mawasim da kuma mahada allati yahtafalu fiha allati yahya mini yahtafaluna fiha ko wanda suke taruwa a wurin fayahrimu alal muslim dan haka ne yake zama laifi ne haramun ne ga mutum musulmi huduriha ya halarci irin waɗannan wurare aw yan aw tahni'atuhum ko ya taya su murna na waɗannan bukukuwan na kafirci wa idharul farh ko ya bayyana farin cikin sa ya dauka ya sa a status alaman suna tare wa sururu biha da yin farin ciki da su fa jami'u ma taqaddama dukkan waɗannan abubuwa da suka gabata wanda muka faɗe su tashmuluhul aya wannan aya da muka karanta ta kunshe su wali hadha tanawwa'at ibaratu salafus salih wannan yasa ma fassara na magabata na kwarai yana anta iri daban-daban suka yi fassarori daban-daban fi bayanin muradu bizur wurin yin bayanin wai menene kalmar azur na cikin ayan nan wasu ce shaidan zur shine ƙarya ko wasu suka ce duk wani magana ko aiki na barna duka magabata sun fassara a wannan ayan sai ma ya kawo kaɗan daga ciki ya ce ƙala alhafiz alhafiz ibn jarir al-tabari imamu tabari Allah ya masa rahama ya faɗa ya ce ba'da an saƙa aqwalus salaf bayan duk ya jero fassarori da maganganun mutane magabata dangane da wala shaduna zur kalmar azur din nan da ya gama kawo su gaba daya sai ya ce fa'aulal aqwal dan haka mafi dacewan magana bisawabi wanda tafi zama daidai fi ta'wilihi wurin fassara kalmar azur din nan an yuqalu shine mutun yace abinda ake nufi da azur din nan shine walladina la yashhaduna shay'an min al-batil sune mutanen da ba sa shaidan kowane irin abu na barna la shirkan shin shirka ne wannan barnan wala gina'an ko ko waka ne da ake yi da muke ji mai dauke da kida da barna wala kadiban sannan ba sa yin shaida akan ƙarya wala ghairahu da ma wasu wanda ba ambata ba wa kullu ma lazimahu ismu zur dan haka duk abinda sunan azzur ya luzumce shi li'anna Allah za mu fassara shi da wancan saboda lalle Allah madaukakin sarki amma fi wasfihi wa iyahum ya game wurin siffanta dukkan waɗannan abubuwa da muka faɗa da cewa suna ƙarƙashin layish haduna zur ba sa shaidan zur. Fa'ibadur Rahman a ƙarshe, Malam ce su bayan Allah mai rahama, layish haduna hazihil majalis ba sa zuwa irin waɗannan wuraren zama, bi jami'i suwari ha da dukkan surorinsu na kafiran ne na sabon Allah na zakin mutane na ɓata lokaci, kai ko zama la'ai ba a zagi kowa ba mai amfani shi. Ko? a masallacin ku nake gaya muku mutumin da ya ce malam zaune nake bana zagin kowa suka ce lallai malam ka yi dabara an ka zauna baka zagin kowa ko kana da dabara ya ce zaune nake bana aikin komai suka ce lallai malam ka yi asara wancan kamar rashin zagin mutane dabara ne kwarai ka yi kokari amma baka aikin komai suka ce ka yi asara Allah cewa yi malu ku tashi ku yi aiki jama'a Allah ya taimake mu to su bayan Allah mai rahama ba sa halartar irin waɗannan wurare na majalisi bi jami'i suwari hada dukkan surorin su wa min babi aula to ashe kenan abin da yafi dacewa Allah ya ka minhum zur shine a ce ballantana a ce su an gansu ma suna shaidan barna din ba sa zuwa wurin ba su je ba da ma za a ce ma tunani kuma yazo akan su za su aikata a karan kansu wa qauluhu ta'ala fadin Allah malaukakin sarki yace wa idza marru bil lagwi idan suka shude da wurin da ake na warge marru kirama sai su shude cikin cikin mene mutunci fahum dan haka sai mu fahimci cewa su mu'minai la yarshunaha ba sa afkama wannan allagwi din wala ya'tuna shay'an minha qasdan kuma ba sa zakke wani abu na barna da lagwi qasdan da nufi ma'ana zai yi wa mutum ya kuskure ko dukkanin dan adam mai kuskure ne zai iya wa mumini ya fada ma laifi amma ba zai dawwama a ciki ba shine wani ke nufi kastan da gangar mutum ya fada walakin sai dai abin sani shine in kuddira idan har Allah ya kaddara an marra ahadun wani daga cikin su ya wuce minhum daga cikin muminai bi majlisin ya wuce ta wani wuri da mutane suke zama fihi kuma ya zamto a wurin nan da ya wuce mutane shay'un min hadhihi almunkarat akwai wani abu na nau'in wannan munkarin abin da shari'a ba ta so da muka faɗa awil batil ko wani abu na barna mutum ba da nufi ba ya zo wucewa ya ci karo da irin wannan fa innahu yamuru biha mukriman dan haka shi zai wuce wannan wurin ne yana mai mutunta nafsuhu kansa an haga kauda kai ga wannan abun da gani an san bai tare da abu mu'ridan an hayana mai kau da kai daga wannan abin da ake na barna din mutanazzihan anil julus fiha yana mai tsarkaken kansa ga nisantan zama a irin wannan wuri din ballantana malaiku su kirga shi a ciki ko mutane su fada to ina ganin sai mu hakuri mu ne mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu zamu dauki gobe zamu gobe ko ba sabar eh zamu yayi na'am monday kuma malam ya ce to to aka malam nura ya sanar to dan wana ne ya zarta insha Allah goben zamu ina fatan goben la Allah abinda zamu yi wannan lokacin abinda ya saura kamata ya ce mu samu ranar lokaci na faɗa muku akwai littafin tariqus salihin ila rabbil alamin da muke ran lahadi a wancan masallacin na layinmu to akwai guda hudu daga ciki ne ko biyar guda nawa ne babu akwai guda biyar da mun nemi bidiyon su ba mu samu ba amma audiyon na na kuma akwai gidan TV da suke so za su fara sawa to ina ga ranar in mun zo na san babu na daya an nemi na daya aka ce ba a gani ko ko an gan shi to muna so kila in mun amfani da rabin lokacin mun gama wannan sauran ragowar lokacin za mu yi fariƙu salihin din darasi na ɗayan nan da muka rasa saboda suna jira mu ba su su fara sawa insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan kai su Allah ya fi man da haka wanda suke da fariƙu salihin da ranar za su yi zuwa da shi a matsayin muraji'an su na wannan darussa din za mu bi inda kawai babu ne mu ciccike insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله